ga wata matsala wani ala ma'anar kabila wani kalim ba kabili ba ne kabila wani kalim ma'al hija'i wani biladi in kauru أبا وحيا لفظها أو حرفا أو المكان فالزمن الزرفة ثم أبا وحيا لفظها لفظها أو حرفا أو المكان فالزمن الزرفة فالزمن زي ربا تبدا فالزمن الزرفة أو أم نو قبيلة نو أو قبيلة أو أم نو قبيلة أو بقعاء أو سورة أو كلمة فمن أب في كان الاعتبار أن يعينا في بلد المكان قصدا بينا قليلة لدى يهود البقعاء لدى بنسك فالزمن من أب تفسير واسع منين وهجر من قريش وسجيك كركبر وفي سدوس وجزان وأن كذا وفي سدوس وجزان واني واني با فتاة أكل أليف أليف جلس أكل كذا أمان وتول أمران في سبأ قبى ثمودا وهرا والحي باسم الأم ربما جرى كما قبيلة تجي باسم الأبي واسمهما بابن وبابنة وهبي حسب مراد الأبي والنس الأبا والصرف لم يمنع كما دم الأبا يرسل جزءا من اسم سورة هدم السورة to wani alal ma'anar kabila ita kabila sunaye na kabila dangane da cewa a sarrafa ko a basarrafawa to har kadin ana ɗorawa ne a kan me aka nufi da kabila in an nufa da kabilar sunan uba to uba a yi miki shi yasa sai ya sarrafa kamar yanzu sali wani gurin a ƙur'ani sai ka ga an sarrafa irin wannan kamar wa adan wa samudan ko amma inda wata kira'ar a sarrafa wata kira'ar ba za a sarrafa ba kama a suratul najm wa samudan kama abqa wata kira'a wata kira'a ko samuda kama abqa to in an dubi cewa sunan asali na uba ne ya zamo me aka samu a nan alamin yanki kaɗai da tafsiri tafsiri ko ba shi cikin illolin hana sarrafa shi yasa ilolin nan sarrafa an sami ɗaya ne ta halamiyanci wanda bai isa ya hana a sarrafa ba amma an duhu kuma cewa an suna ne na kabila kabilatu ai wannan sashi ga shi kuma alayi to sai a ce illa ni sun haɗu ba za a sarrafa ba shi yasa sai a ce wata muda ba wata mudan ba dan da aka cewa adan wata mudan an dubi cewa sunan ubani ko da yake alami ne amma illa ɗaya ce shi ita ce alami yanke kawai ba tare inda uba ai ba mutum ne uba ai namiji ne ko haka nan kalma in an rubu cewa kalma lafazi ake yi to lafazi muzakkari ne in ko an rubu a a kalmatu kalmatu ake nufi to kalma mu wannan sashi shi yasa ba za ta sarrafa ba a sallah ma'al hidai tare da haruffa irin su alif ba'un ta'u idan an dubi cewa ana nufin harafi ne to sai a ba za a sarrafa wato sai a sarrafa amma an dubi cewa a'a ai kalmar kalmar ake nufi to wannan ba za a sarrafa ba saboda ya haɗa biyu kalisi da alamiyanci wani biladi haka nan garuruwa in an dubi cewa a'a buku'atu ne sai a ce ga alam ya ci ga tare shi ba zai sarrafa ba in an da muku cewa baladu ne ko mawuri'u to sai ya sarrafa saboda nan tasiri ne tare da alamiyanci in taro idan kana nema idan kana nema ka gane aban wato idan kana nufin uba har zaman na sarrafa yakan zunci sarrafawa wa hayyan ko kana nufin hayyu wanda hayyu namiji ne da hayyu da kabilatu duk ma'anar su ta amma kuma sai suka bambanta hayyu namiji ne kabilatu ko mace ne to kana nufin hayyu sai ya zama a sarrafa kan zaman nan sarrafa lafzaha ko kana nufin lafazi to kan zaman nan sarrafa sai ka lura su sarrafi lafzaha aw harfan ko kana duban harafi kan zaman nan sarrafa aw makana ko kana nufin makani kana duban makani to kan zaman nan sarrafa a kowanne daga cikin wannan in shi kake nufi sai ka lura sarrafawa daga cikin guda biyar ɗinnan da aka ambata ko abu ko haihu ko lafzu ko harfu ko makani aw umma idan kana neman ko kace uwa to faman a zuwa nan ba za ka sarrafa ba sai ka hada shi daga sassarifi tun da ummu mace ce ga ga alamin yanki shi yasa an samu tarihi da alamin yanki sun haɗu au kabila sun ko kana nufin kabila to faman a sai ka hada sarrafa shi au buƙwa ko zama kana nufin buƙwatu wanda buƙwatu shi ma dai muwallafi ne au surata haka nan in kana nufin sura faman a ba za ka sarrafa ba aw kilmata ko kana nufin kalma faman a to duk ba za ka sarrafa ba akwai wasu kabilu ko wata kabila wanda take ita a nan ba a ce wato ga tsarin larabawa ba a duban cewa kabilar su ne hayyu ake duba fi kalbi ita ce kabilar kalbu kalbu akwai kabila cikin larabawa mai suna banu kalbi to ita wannan dole banu kalbi ake cewa da sarrafawa shi ne yake ba wa hayyun iyina isra da cewa hayyu ne ba kabilatu ba shi aka ayyana ina masu bin ilimin hadisi wanda sun yi tanhidi sun yi menene sun yi menene sun yi menene wasuna ɓangaren abu hazu ko abu hazu ya ke cewa eh markazin buhutu a sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam a kawo guda bakwai wanda suke daga kalbi ake dangana su da kalbi a kawo bakwai kacal ko zuwa yi masu zargi markazin buhuti a ina yake ne shi na a makaranta so za a kai da nuni cikin to a kawo guda uku misali ai akwai digiretul kalidi na ɗaya da saura shida na buɗe kofa ko na fara da na ɗaya saura na biyu na uku na uku na biyar na shida an na bakwai an ci gari ko to ke bagare kamar kan babbar kuwa sunan waje inda aka yaki mashhuri ko ya al-makaru kasan bayyana shi kuma ana duban makami ba buƙatu ba shi yasa sai a ga ana sarrafa shi ya sha qur'ani ya zo da kana sarrafa lahu وقال لك ترك الأجل وأنتم مؤجلة ببدله فلذلك أقول وجل أكعب إيش القرآن بدل السنة ولجل أكعب إيش وأقول وجل أكعب إيش إن أقوى ما حدث وما ثم صفات an samu ba sa musaffa ko ina wani ɗaya ne aka faɗi badarin a ƙur'ani wajen suratu ali imana kenan ko a kowane wajen da aka faɗe shi to shi ne barko a kowane shi ba a duban buƙatu ne ana duban makami ne shi yasa ake sarrafa shi aslan buyina nufin makami shi aka bayyana yahudu kuwa da ba a sarrafawa yahudu in dai ba ya zo da alif da nan ba ba za a je yahudu an faɗa da kasara ba ko an faɗa da faɗuwa ba to kabilar ana duban kabila ne kabilatu da ga yahuda yasa ta nishi da alaliyanci albuqa'ana da dimishka dimishka kuma gari sananne shi ko ana duban buqa'at ne shi yasa ga alani yanki ga tani hal zaman na man'a kalibin ta ana shi daga sarrafa ba a cewa dimishko ko dimishkan sai dai dimishko ko dimishkan tafsirin wasiɗin wasiɗa birnin wasiɗa a wata ƙasa yake ce ƙarƙar sun a faɗe shi a matsayin namiji wato ana duban makamu ne ko baladu to aka ɗin ya ci yau kunai ne haka nan a faɗi kunairu a matsayin namiji dan ana duban makamu ne ko mauri ba wai ana duban buƙatu ba to ƙarƙar sun yana yawa ya fi yawa shi yasa qur'ani ma gashi da kadar sarakum Allah fi mawadin tafsiratin wa yawma hunayn wa yawma hunayn ba'ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa hajar ko hajar sunan gari sunan gari mina haka nan mina sunan gari dab da makka quraishin ko kabilar Quraishu wanda ita ma ba a dubo cewa kabilatu ce ana dubo cewa hayyu ne shi yasa ake sarrafa ta da yawa amma a iya barin sarrafawa duk waɗannan sunaye da aka faɗa guda biyar ga ma na shida wasa gefe sagefu kabilar sagefu mazauna ɗarika waɗannan sunayen guda shida a dubo su a matsayin namiji ya fiyar shi yasa sai ya zamo an sarrafa su sai zama an sarrafa su an fi sarrafa wasiɗu da haibaru da hajjaru da nina da ƙuraishu da sajifu amma wannan bai hana a ji sarrafa su ba in an dubo wasiɗu ɗin sunan buƙatu ne ko hunaini sunan buƙatu ne ko hajjar sunan buƙatu ne ko ninan sunan buƙatu ne ko ƙuraishu sunan ƙabilatu ne ko sajifu sunan ƙabilatu ne yanzu sai zamo an haɗa alaniyanci da tani wanda wannan zai hana sarrafa wafi salusin wanda zane wani barin sarrafawar wato a dubo a dubo tafsirin hasadusu sunan kabila ko juzani sunan kabila to haka din a dubo tafsirin yana da rauni an fi dubo kabilatu ne shi yasa sadusu galibi ba a sarrafawa mu galibi ba a sarrafawa, kaza umam, haka nan umam, umam, ba kasar umam. Akwai amman babban birnin Jordan, akwai umam, umam kasa ne zaman kan da ku, wadda take gabashin kasashen larabawa ku, daga gabas ku, wanda kasar kusan duk masu mulkin da duk ibariyawa ne mafi kusan kasar ma wajen kashi sassin da wani abu duk ibariyawa ne ko to umaru din nan a dubo cewa namiji ne a dubo cewa sunan baladu ne ko mawuyi to yana da rauni an fi dubo cewa bukatu ne shi yasa ba a sarrafawa za a ce hazihi umaru ko zo ku umana ko na za ku ila umana ba za a ce hazihi umanun ko ku umanan ba ko na za ku ila umanin ba wasta wal abulani da sarrafawa da barin sarrafawar daidai ne fi sabai a cikin kalmomin nan guda hudu na farko dai sabau sunan kabila mashuriya wadda a ƙur'ani har akwai sura wadda take ɗauke da sunan ko suratu saba'in makiyatun wahaya aya nawa suratu saba'in makiyatun wahaya arba'un wa hamsuna aya wata sura ce take daidai da ita ita ma ayoyi hamsin da hudu a ƙur'ani ko ita kaɗai ce farda. Dole rana, ita ba an ruwan suna aya? Haka ne? Yanzu kuɗi da rage kawai a cikin suwar Ibrahim? Ba na gida? Yanzu bari ruwa su lajin azizu na ne? الله الذين ومن الجبل من ألوان شديد الذين يصيبون لا تدريان لا يدري ويسجون عن سبيل الله أولئك أثير لا مجيد وما أرسلنا من رسول الله بلسان قوله في نصف النزاع جيشا فأتوا كل تكونه وإذ قال وزير قوله وإذ أبدل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا قالت رسلهم أفي الله شك قال رسلهم أفي الله شك شرك نسبهم هو أنا من نسبي لكم شين كوري لفركم إيه وليه يجيكم إيه الله غني فصل الذين شين sai wanne a nan ga ilin da da ya kai kuri ko bai kai ba ne dalar bara ga annan mai sulauna a nan ga zaɗo da zina bada jini na tala kura wa an duka mun dalar bara ga annan mai sulauna ha Sajisar bara wa jazu lillahi an gada kuri da uku kenan sai wanne ne na hudu إلا إذا كان الإنسان يجيب صلاة ثم الكلام كله على ألا نجاح صلاة صلاة في السماء أن كيف نسمني كينا سمني الحمد لله نجو عملي أنا الجبل شيني نهوتو سوى ديني نجيا وسكن المساكين الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بما لم لكم الأبصار فلا تحسبن الله مخرج فوائده والسماء إن الله عزيز ذو انتقام إنا كل مثقال أينا كل يتأمى يوسف الله وكان ذلك والسماوات ورد الله الرحيم كها وتدعو المسلمين ويسوع كان من الصلوات فلا يجب منك ذلك ولا يجب وجوههم النار يرجى الله كل نفس لا تستطيع إلا الله من كل إسراء إنا كل إنك الشيء ها؟ شوف shi sababin dai a sarrafa wato a ya fi yawa ya da sarrafa da rashin sarrafa wa duk sai ne shi yasa akwai kira'a na karsha na lissa ba'a fi masakin him ayatu jannatani ay yaminu wa shimal kudu min rizqi kuma shkuruna la karsha na lissa ba'a ba a sarrafa ba haka nan kuma ko da an sa alhamza ko ba to ne ana sarrafawa ana barin sarrafawa haka nan samuda mu a ta bikira akwai inda ba a sarrafa samudu ba ta so kurane da yawa ko wai da samuda a ganin ba a sarrafa ba ko wai da samuda a hawun a hawun salihah a farko inda aka sarrafa ko kamar da surat al-ankabut wa adan wa samuda ko ba wa samud ba da ba sarrafa ba sai a ce wa samud to haka nan hira akan sarrafa haka bai sarrafawa hira ba hara bane hira akan ce hira'un akan ce hira'u kawai walhai haka nan kabila rufa majira to yawa sukan gudana bisnil ummi da sunan uwa wato walhayyu ne mubtada ne rufa majira shine labarin mubtada ba walhayyu ba ne akan samu kabila wadda take daman an dangana ta ne ga uwa galibi a larabci ana dangana kabila ne ga uba amma akwai wasu ƙabilu na larabawa wanda ga uwarsu aka dangana su ba wai ga uba ba a sun zo saɓanin abin da ya fi yawa kenan a ko ita kanta ƙabilan a nuna cewa kamar mace ce kama ƙabilatu ta ji disney al'adu kamar yadda ƙabilatu kabila ce amma kuma sai a faɗi uba a gabanta a ce kabilatu ta nemi bin murri a hitowa ibn morin ko kuma ibn kamorin wasu ma bibini wabin da ke in an za ki kwanta su a isuwa ibnu ko a ce ibrahim wasu kuma ɗin mutane ne ko biyu jumla ita ce labari ibnu ko bimnatin ya mace da ku biyu ce wannan shi ne sai kuma yace har su murafi shafe murafi shafe murafi wanda an san a zance na larabawa akan shafe muradi su dewa a ban murafu ilai ko akan shafe murafi a ban murafu ilai kamar wasalin karyata ana nufin wasal ahalan karyata ko to irin wannan shafe murafi kadi wannisul aba yakan sa inda yake uba ne namiji amma a kawo shi a matsayin muwannas ka kawo shi a matsayin muwannas wato kamar misali tajul bilada fa asbahu fi adane fi adane ana nufin fi mai fi qaba'il adane fi ƙaba'ili adali ba su zaune fi adalin falaku biha jerar wujuhi ta hula falaku biha jerar wujuhi suna za a ce bihi amma su aka ce biha wanda ha'in ya koma kan adamu fa adamu mace ne za a mai masa da dalilin mace a'a abin da ya aka mai masa da dalilin mace saboda an shafe murati ana nufin fi ƙaba'ili adali an fahimta wannan shafi murafin shi yasa aka ɗauke shi a matsayin mai wasar kullum ne muna ya zama duk da haka ba aka sarrafa ba ka adalil aba kamar adam adam wanda yake uba da dukkan halitta sai zama wannan ba zai hana a sarrafa ba ake falko fi adamin ya ce fi adama ba saboda an kula da cewa akwai murafi wanda aka shafi za a tafi kan zu'al ne na suna surati asirin surati yanzu a koma bayani a kan surori na ƙur'ani wanda shi ne matsalar da take jab da ta ƙarshe a wannan babin na malayen matsalar da take dab da ta karshe a babin malayan sarki wannan matsalar ne inda shewa blai ya kawo ta a nan wato baharu muhim haka ma kuma ya kawo ta a littafin sarki wanda kuma duka wuri din ya turo ne dai daga lalani duni su a nan daga shi dan ujawani ko tare da hamulawa ne a can ko a littafin sarki daga iskani daga iskani to ru'al misli suratin hatmar sura kanan da za Allah ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa Allah ya tsara wa Allah ya saka wa su masu da suka fani da alheri Allah ya saka wa malaman mu da alheri Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya abu ɗaya amma kuma hailun zakari ne kabilatu wannan yawa aka yi ce wani lokacin aka bambanta tsakanin su cewa hayyu gaba take da kabilar amma dai a wajen magana ta yau da kullum ana amfani da su a matsayin abu ɗaya misali ka duba a tafsiri kamar a dalalai inda yake faɗa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu zaka ga ya faɗi matsayi matsayi daban-daban na kabila za ka ga a nan tayi a nuna bambanci tsakanin hayi da kabila amma dai a zance na yau da gobe inda duk za a faɗi hanyo a iya faɗar kabila inda za a faɗi kabila to a iya faɗa hanyo kuma an kawo sunan ya zama ana nufin hanyo sai zama zai sarrafa inda hayyu muzakkari ne amma ana nufin kabila sai zama ba zai sarrafa ba inda kabila to wannan sashi 对。 karanta fatiha ɗaya da salatu fatiha Allah ya gyara mana dukkan lamura ya kare mu daga dukkan addu'o'i sauka mana da Allah sa dukkan lamura